لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر يقول الله تبارك وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا On behalf of all Muslim Ummah, we welcome you to this our religion as well as ask Allah subhanahu wa ta'ala to protect and guide your faith. Innahu wali dhalik. Tubar mu ta yau da idan Allah subhanahu wa ta'ala za ta tattauna ne akan ɗan kasuwa na gari. Wai wane ne ɗan kasuwa na gari? Wane ne businessman na gari a mahanga ta addinin Dukar tana farawa da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shine ya halatta siye da siyarwa kuma ya haramta riba wanda yake fada a cikin littafin sa yake cewa wa halallahu al-bai'a wa harrama riba ira da amincin Allah su kara tabbata ga fiyayyen abin halitta wanda ke shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa Allah ka yi albarka ga al'ummata cikin sammakon da suke yi cikin kasuwancinsu. Allah ya amsa addu'a. Mutubar ta ce bayan haka, ya ku ‘yan uwana, ina makaina wasulci da ku da kuke sauraron mu a daidai wannan gaban da jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a zahiri ko ko a koyi. Wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma yana cewa. ومن يتق الله يجعل له مخرجا duk wanda ya ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a zahiri ne ko ko a baɗini a sarari ne ko ko a koye to Allah subhanahu wa ta'ala zai ba shi mafita akan dukkanin abin da ya sa a wanda wannan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah kuma yayi alkawarin zai azarta shi ta inda ma bai taɓa sani ai da ma ɗan kasuwa yakan yi kasuwancin ne da fatan cewa Allah subhanahu wata'ala zai azurta shi kudu ban ci gabar cewa ya ku yan uwana a cikin imani sani dai Allah subhanahu wata'ala ya siffanta mana siffan dan kasuwa na kwarai a cikin alkur'ani mai girma inda Allah subhanahu wata'ala ya fara cewa fi buyutin adina Allah an turfa'a wa yuzkara fi hasmu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijal لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار معنى الآية الله سبحانه وتعالى yake cewa a cikin wasu ɗakuna ne Allah subhanahu wa ta'ala ya yi izini da a rika ambatan sunansa kuma ana ɗaukaka murya wurin ambatan nasa ana yin tasbihin nan safe da kuma yammaci suwane ne suke wannan ko siffan suwaye wa'annan sai Allah subhanahu wata'ala ya ce rijal wasu irin mutane ne wanda la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah siye da siyarwar su business din da suka tafa a gaba aikin da suka tafa a gaba la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah ba zai taɓa shagaltar da su ba daga barin yin ibadan da Allah subhanahu wa ta'ala ya wajen su. Kinan, ɗan kasuwa na ƙwarai ana son ya zamanto kasuwancinsa bai shagaltar da shi daga ibadansa ba. Kowane irin kasuwanci ai malamai sun gaya maka fa'idar kiran sallah shine idan an kira sallan kai aka kirawo ni aka kirawo mu aka kirawo gaba ɗayan mu zo wurin sallah shi yasa ai a cikin kiran sallan kake ji ana cewa hayya ala sala ai kai da kake sauraro ka zo zuwa ga Allah a ƙara maimaita maka sai Allah bai ce ai kiran sallah su ɗaya ba ko da aka ce su biyu a ƙara kira saboda kar ma a ce baka ji ba hayya ala sala ka zo zuwa ga Allah shikenan a Allah ya ƙara a ƙara wani hayya ala fala ka zo zuwa ga samun wani babban rabo kenan Allah ta fi komai da ka sani a rayuwa kenan Allah tana gaba da kasuwancin shi yasa aka ce shi ɗan kasuwa na kwarai shine wanda siye da siyarwar shi baya shagaltar da shi daga ambatan Allah ballanta na kuma ma ya hannu zuwa da Allah ya ba mu ikon yara Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana kuma duk lokacin da aka yi kiran sallah to mu aje siye da siyar wannan namu mu taho zuwa masallaci kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin juma'a inda yake cewa ya ayyuhan ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa dhikri ma'anar ayan ya ku waɗanda kuka yi imani idan an yi kira zuwa ga sallah ranar juma'a to fasau ila dhikrillah ku yi gaggawa zuwa ga ambatan Allah bi ma'ana zuwa ga sallan ke wa zarul bai'a kuma ka bar wannan kasuwancin da kake wannan ayar malamai suna magana akan cewa ba ta takaita ga sallan juma'a duk wata sallah da ka sani in an kira to a tattara kasuwancin sai a bari kuma sai a je a bauta wa Allah wanda dama dalilin halittar ka shine ka bauta wa Allah ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Allah ya hane Allah ya hana musulmai da su daina yin sallah domin wai shagaltar da kasuwanci ya hana karka ya fi kasuwancinka ya shagaltar da kai daga barin sallah domin shi Allah shi ke azartawa za ka iya kin zuwa sallan ma kwastaman ma ya gudu ya kisiya a kije ne tawa duk bayan da baya faruwa ko sai Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa idza ra'aw tijaratan aw lahwa min faddu ‘yan kasuwa wa'inda yake ba na kwarai ba ka ga siffofinsu idan ra'au tijaratan aw lahwanin fadu in suka ga kasuwanci ga kwastomomi sun zo ko wani abu wanda yake na wasa ne sai su ki zuwa sallah wata da kuka qa'ima sai su barka ya rasulullah ko su barka kai limami daga kai sai wasu tsiraran mutane a masallaci wannan ba siffan ɗan kasuwa na kwarai ba ne Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya ba mu ikon gyarawa shine Allah subhanahu wata'ala yake to a gaya wa al'umma qul ma inda Allah khairun min al-lahwi wal alherin da ke wurin Allah to ya duba wannan wasannin da suka tasa a gaba ya ci wannan kasuwancin da suka tasa a gaba wanda har yake sa suke kin zuwa yin sallah wannan hudu ba ta farko ce hudu ba ta biyu tana farawa da godiya ga Allah subhanahu wata'ala da kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ibn ta cigaba da cewa bayan haka ya ku yan uwana ga wasu kaɗan daga cikin misalan ɗan kasuwa na kwarai ba mamaki kana ciki ba mamaki kuma ba ka ciki ba mamaki ina ciki ba mamaki ba na cikin ɗan kasuwa na kwarai to mu gani mana me da menene siffofin ɗan kasuwa na kwarai Mutuba ta ce siffan ɗan kasuwa na ƙwarai shine gaskiya da rukun amana. Kenan duk ɗan kasuwan da ba shi da gaskiya ba shi kuma da rukun amana a cikin siye da siyarwansa to ba ɗan kasuwa na ƙwarai ba ne. Me yasa saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ɗan kasuwa mai gaskiya a cikin siye da siyarwansa to ranar lahira Allah subhanahu wata'ala zai tashe shi cikin tawagan annabawa da siddiƙai da kuma shahidai ai ka ba kankanin daraja ba to amma na kasuwa ya zama to ba na kwarai bane ba ila sai dai a tasar da shi karkashin su kawo da ke ko Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana ya ishe ka ishara cikin hadisul kursi Allah subhanahu wata'ala yana cewa ni ne cikon na ukun ‘yan kasuwa guda biyu da wanda yake siya da wanda yake siyar Allah yake ni ne na cikon na ukun su matukar ɗaya daga cikinsu bai yi niyyar cutan ɗayan ba da ɗaya daga ciki ya kulla zai cuci ɗaya ko mai siya zai cuci mai siyarwa sai Allah ya janye musu ko ko mai siyarwa zai cuci mai siya sai Allah ya janye ya bar su sai kuma a kwashe albarka a cikin kasuwanci sai ka ga mutum ya shekara talatin yana kasuwanci amma bai iya tsina ma kansa komai ba da mutum ya ɗan tsaya sosai ya kalla shin kasuwancin nan yana yansa daidai da yadda addininsa ya ce kuwa Allah ya fi mu Allah ya fi mu yana daga cikin siffar ɗan kasuwa na ƙwarai shine ba zai taɓa yin rantsuwa ba akan karya Allah ya fi mu ai ɗan kasuwa ƙwararru ne ko in ce wasu daga cikinsu kwararru ne wurin rantsuwa kan kariya mutum zai iya siyan abu naira talatin ka zo siya wurin shi sai rantse maka wallahi tallahi kai billahi asu naira hamsin na siya ya daura maka riban naira biyar ne yanzu kai riban naira biyar ne ba za ka tausaya mun ba ƙara mun ka siya hamsin da biyar ya ci riban nawa kenan ashirin da biyar wannan irin wannan rantsarantsan a cikin kasuwanci yana kwashe albarkan mutum mutum ba zai taɓa tsina abin alheri ba irin su ne kuma suke jawo wa mutane fitina da annoba a kasuwanni sai kaga kawai kasuwa abu bai kai ya komo ba kawai sai ga gobara ta kama ai ta kokarin kashewa na abin ya gagara Allah ya ce mana dama ka san Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin alqur'ani mai girma yana cewa wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitnan da idan aka tono ta ba za ta tsaya kan mutum ai da yawa mun san suna rantsuwa kan karyan amma ba za mu iya mutu wa'azi ba kawai kana ganin ka mai wa'azi ya fara cin haushinka ko ka mai wa'azi ya fara kaba da kai ko ka mai wa'azi rage maka hanyar nan da yake yi ya daina ko wani abu makamancin haka shi yasa in fitinan ta zo sai ga da wanda yake kiyayewa da wanda baya kiyayewa duka sai ta hada da shi saboda mene ya ki yin wa'azi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana fita cewa Allah subhanahu wata'ala ba zai kalla ba zai kalla mutane ko samfarin mutane guda uku ba ba kuma zai yi musu magana ba ba kuma za a tsarkake su ba kai ƙarshe ma wuta za a tura su dan uwana saurara ka ba mamaki kana Allah ya shi mana na daya shine al-musbil musbil izari mutumin da yake sakin kaya a kafa yana ja yana tattakawa yana takama cewa waye sai ya ja da irin wa'annan mutanen wuta za a tura mutum na biyu shine mutumin da yake siyar da kaya akan ƙarya ta rantsuwa ya rantse akan ƙarya cewa wallahi kaza na fiya alhalin ƙarya ne shi ma wuta za a tashi ba Allah ba zai ji tausayin sa ba wal mannana aqa da mutumin da in yayi maka alheri abu kadan yana hada ku da shi ya fara maka gori wai ne da matar shi ma za ta gori ni da kai ta asibiti kwan ya dan biya maka kudin haya ba mamaki kudin haya ya dan cije shi ka gan shi ni nake biya mai kudin haya ba yayi gori ba kenan wannan gorin da yayi ya lalata ladan da Allah subhanahu wataala ya bashi kuma wuta za a kai shi ko Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin suratul baqara la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kar ku lalata abubuwan da kuka yi na alheri ta hanyar yin gori kun yi wa mutum abin alheri ka zo kana mai gori ba ni nake maka kaza ba ba ni na ɗauki nauyin karatun yaran ka ba ba ni bane ne maka kaza kaza ka in wani yana lalace Allah ya ba mu ikon abu na uku daga cikin siffofin ɗan kasuwa na kwarai shine nisantan alkushi cikin kasuwancinsa saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wucewa ya ga wani ɗan kasuwa ya ɗan kasa kayansa a gefe sai abin ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sha'awa shi ba ya je ya nema irin manyan manyan rumfun nan bane ira ɗan gefe din nan dai mutum ya ɗan kasa kayan shi Allah ya ba mu kuma namu ko da irin wannan ne sai ya burge manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka wata ruwaya wanda ta haddace sai mala'ika Jibril ce ai a cikin kayan nashi ma akwai alhushi to haka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya matso kan kayan sai ya sa hannunsa a cikin kasan kayan sai ya ji kayan da ke kasa duk ya an sa mai ruwa sai ya kan kumbura kenan ko na saman kuma busashe ne shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man gashana alaysa minna duk wanda ya hakince mu duk wanda ya yaudare mu a cikin kasuwanci ne ko a cikin mu'amala ta yau da kullum to ba shi tare da mu ranar lahira wuta za shi Allah ya ba mu ikon gyara mutane nawa ne yan kasuwa nawa ne suke haƙinci yanzu ba haƙincin yan kasuwa mu Allah ya ce mana ya kai matakin da mutum zai hau jirgin jirgin sama daga nan har zuwa kasan waje ko China ko kasashe dai haka wa manta juna sai ya je ya ce idan wannan loudspeaker ana yin ta da quality 100% shi sai ya ce a rage ta ta dawo 70% quality an rage 30 kenan sai ya zo nan kasa ya rika sai nama mutane abubuwan da zaran ya yi kwana biyu sai ya lalace haƙinci ne sai yi ka yi kan kuskure to sai ka gyara in ko da gangan kake yi to fal ya tabawa maka da wasu mutum ya tanadan wa kansa gidan wuta ai Allah subhanahu wataala ya faɗa cewa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku rika cin dukiyoyin yan uwanku ta hanyar zalunci Allah ya ba mu ikon gyara Allah ya ba mu ikon gyara ga yan kasuwa can suna zazzare mun ido har ke barka sako Allah ya yi mana yana daga cikin siffar ɗan kasuwa na kwarai nisantin itikar ni itikar itikar shi ne ɓoye kaya da niyan ya yi tsada sannan ka fito da shi ha sai ka siyar ma da mutane ɗan karan tsada Allah ya fi mana ɗan kasuwa mu shahararru ne kan wannan Allah ya fi mana idan kaya ya fito da arha ana sai da shi kamar naira dubu biyu sai su ɗan yi miki ɗan kwarya-kwarya kawo miliyan biyu kawo miliyan uku kai ka fi mu kuɗi kawo miliyan biyar sai a ɗan har ɗan kwarekwaryen kuɗi sai a shigo da kuɗin kasuwa duk wannan kayan sai a siye su ɗan al'umman gari za su fara nema ko ba haka zai zama ba daga nan sai a fara fito da shi ana ƙara masa kuɗi yau an ƙara naira ɗari biyu jibi ka koma sai ka ji an ƙara ɗari uku gata ka ƙara sai ka ji an ce an yi ƙarin dubu ɗaya yan kasuwa su gani wannan zalunci ne Allah ya ba mu ikon gyarawa yana daga cikin siffan ɗan kasuwa na ƙwarai shine nisantan tauyen mudu ko ma'auni ko sikeli kowane irin wani abu wanda kasan ana aunawa musulunci bai yadda ka tauye mudu don ka zalunci al'umma ba na san kafi ne sani Allah saboda haka ne ya saukar da sura su kutun guda a cikin alkur'ani mai girma yake cewa wailul lil mutaffifin kalmar azaba bon ya tabbata ga mutanen nan da suke tauyen mudu amma za ka ce su waye masu tauyen mudu sai Allah subhanahu wa ta'ala ce bari na gaya maka siffofin su alladina idza talu ala an-nas yastawfun su ne idan suka je siya a wurinka za su ce cika ƙara aurawa tashi ya tsororo ana aurawa yana tsororon nan yau to zuba yanzu ko wani ya dan zube shi kaga yanzu wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna in su kuma ran siyar maka istomi wasu hallotso mudin suke yi ko wannan cewa yan kasuwan mu a yau Allah ya ce mana ya kai ta yanda har mummurta bakin ma'aunin suke yi mudin awan ko kwanan awan ina ga wani ya mummurta shi wani za ga har da wanda wanda aka yi wa mudin ba wani Allah da annabi ba na zalunci sai dai a yi hakuri yan kasuwa yau ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun Allah ya ce shin wai wa'annan mutanen ba ta tunanin cewa za a tashe su ranar lahira wannan abin da suke shi ne zai iya zama sanadiyyar shigar su gidan wuta? Allah ya ba mu ikon gyara Allah ya ba mu ikon gyarawa yana daga cikin siffan ɗan kasuwa na kwarai a cikin addinin musulunci shine nisantan ma'amala da riba shi ɗan kasuwa ne akwai kuɗi a wurin shi kai kuma kana da uzuri na kuɗi ka zo wurin sayen labi ko alhaji taimaka min da naira dubu goma na kashe wutan gabana to zan baka karshen wata za ka kawo min naira dubu goma sha interest haramun ne a musulunci in uwa dai gashi dai lokacin ya riga ya riske mu abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya bada lada wanda muka yi kuskure muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yafe mana innahu waliyyu zalik kafin nan akwai wani malami na a jami'a farfesa waiwai yana barin addu'a wani dan uwa musulmi masu saba da lafiya cikin critical condition sosai yana barin addu'a Allah subhanahu wataala ya ba ta lafiya muna barin fatiha da alam nasara Allah ya ba ta sauki sauran marasa lafiya mu gida da asibiti Allah ya ba ta lafiya Allah بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم الحمد لله وما توفيقي إلا بالله الحمد لله الذي أحل البيع وحرم الربا القائل في كتابه العزيز وأحل الله البيع وحرم الربا والصلاة والسلام على خير خلق الله القائل اللهم بارك لأمتي في بكورها أما بعد يا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العزيز في السر والعلانية القائل في كتابه العزيز ومن يتق الله يجعل له مخرجا wa yarzuquhu min haythu la yahtasib ikhwata al-iman i'lamu أن الله تعالى وصف لنا صفة التاجر المثالي في القرآن العظيم فقال تعالى في بيوتنا بنا الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالقدر والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وأمر التاجر بترك تجارته إذا عبد للصلاة فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسألوا إلى ذكر الله وذروا البيت ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ونهانا أن ترك الصلاة لشغل التجارة إذ هو الذي يرزق عباده إذ هو يرزق من يشاء فقال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله فهاك بعض صفات التاجر المثالي على نطاق التالي أولا الصدق والأمانة لحديث أبي سعيد لحديث أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء وفي حديث القدسي يقول الله تعالى أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبا فإذا قال خرجت من بينهما عدم الإنفاق التلاعب حلف الكاذبة لحديث أبي الذر النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب عليم فقراها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر خابوا وخسروا قال صلى الله عليه وسلم المسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان عطاءه ثالثا البول عن الغش لحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فعجبه فأدخل يده فيه فإذا هو طعام مبلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا ثم الرابع البعد عن الاحتكار بحديث عبد الله بن نقلة الفرش قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعتكر إلا قاطر خمسة البعد عن التطفيف لقوله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ثالثا عدم التعامل بالربا لقوله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء أبي أنواع السماحة في البيع والشراء لقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمعا إذا باع وسمعا إذا اشترى وإذا اقتدى عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال جل وعلا في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم